alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض ويرحمكم من في السماء
يا أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس اسمعوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون قال الله سبحانه وتعالى زي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا ويل لكم بعد الأشياء فالذي لما وقع الأمر على الناس كافة وكتب الله سبحانه وتعالى أن وتنمى لك مكاني كما وأباه لهم ما تجري يقال الشمس baki ɗayan abin da yake ƙasa cewa ma harama alaihi kuma da abin da yake yara ta musu a mara muhimmi da mai sai wasu wani tsirrumina a cikin su an yi karo da ne ba su ba mu cewa a kowace ka rinka kirdari halali kamar da aka azurta kada wata sha'awa ko wani abu ya ja su da su yi amfani da abin da yake harama ba daidai ba ne ko yaushe a cikin halal akwai wadatarwa ويقوم به الرجال فعل حق انتهى فقال فيه سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا يا وان يكن بعد الاسير يا وان يكن بعد الاسير من طيبات ما رزقناكم وتبع الامر لك حلال يا ابن الكعبه السلام واشكروا لله كنت جاهل الله قالوا كنت جاهل على على ما بقي فكأني انا سامك وعلى لكم da abin da ya halatta a in kun rubu ila ku da in dai shi kuke bautawa in dai ku dinnan Allah kuke bautawa to ku gode sa akan abin da ya halatta Allah ya yi ku nima mu ba ya halatta muku a an ba da yawa kai ku ne ku gode da Allah ne amma cewa ni mu min sai da sun laku min Allah kana zuwa ne gare ku da wannan Allah wa la ta ma'ana wajibi godiya ga Allah da wannan ma'anar wajibi don ya kama hukumar mutum cewa ni'ima a can yana na zuwa daga wajen Allah kafin su wanda duk yake ganin cewa ni'ima tana zuwa daga wajen wani daban ba Allah ba to ya kafin ba wani da ni'imawa sai Allah ta bayar wa ta'ala sai sai Allah ta bayar ta bayar wa ta'ala to a wasu mulina to ku godiya ga Allah ku godiya ga Allah in kuma ku iya wata mu in dai ku shi kuke bauta in dai shi kaɗai kuke bauta to ku gode masa a kan wani kawai ma'ana ko ku abin da ake nufi su rage mu sai kulle da hazar ku dinga lura a kowane kyauta ido an na kulle ne mace cewa kowace nema mina da lafiya ko wajen Allah ne gobuwa shi irin wannan bi hazar ma'ana sun an ce godiya tana nufin haka shi ne godiya a koyaushe ya dinga duban cewa من إيمان وجد أمانه ثم يكون أمر سنة لأن هذا مقام الحواس من matsayin da ba kowa ke iya tsayawa a kansa ba sai wanda suke ɓantattun bayan Allah ba kowa ke iya tsayawa a kan wannan ba sai wanda suke yake ɓantattun bayan Allah dan ku gode Allah matsayin in kaɗan kuke bauta
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة يا جمعيدي يا أبو يوسف يقرأ ai akalaha ya haramta muku cin mushi irin wannan an rafa hukunci ga aini to wasu sassa ga an an rafa hukunci ga aini wasu sassa irin sa akwai ijimai saboda asali shi hukunci na aiki ne aikin ne za a ce wannan aikin fadilla ne ko wannan aikin wajibi ne ko wannan aikin haram ne amma a ce za a rama hukunci ga za a rama hukunci ga aini to wajen wasu malaman suke ma a irin nan an sami imani amma wajen wa'ansu suke a ba imani in sha Allah in kun zo shiga da a kai ko jirafatul akan lil ayan la to fi bi jiralan alama huwa amma an an ci arabta muku mushi to me an haranta muku game da mushi to shi ne ai akala wato cin mushi abinda Allah ya haranta muku game da mushi cin mushi idan kalamu fi domin ana magana ne a game da abin da yake ya halatta tun a baya ne aka ce kulu min dai ba su ba da sana kulu min dai ba su ba da sana da wasu ce wato sun aka kaka haramta ba aulin fa ne ko ko ba wai zalunci ba amfanuwa da mushi bi halatta ku amfana ta kowane hali da abin da yake da mushi ba yanzu sa da suke nunawa kamar hadisi cewa ka ɗauka makashin mushe a wani abu da kima za a nuna cewa ba a yi ba a fili ba ne ko kuma kamar kisa mushe aka ce a ɗauka a yi abin da za a sake jira don wani shi mushe dabba ta yi mushe to a ɗebi kifanta mai amfani da shi wajen sake jira don wani daidai ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake ba daidai ba ya ga muke da akan nan kaga mu za ka da su da din ba ne wace ce mushi wace wata zama ba da haka nan ma abin da yazo daga baya wata wanda aka hane su ne abin da za a faɗa nan gaba wanda ma wala man jinjin amma wala da gani lafi ya abin da aka a ce ke wace malami barka sha ya ake kira mushi shi ne duk abin da ba a yanka ba irin yanka na shari'a wato duk abin da ba a yanka ba yanka na shari'a to ya zama mushi wa uhi ka bi hadisi nati ma umina min hayy har ta da abin da yake mushi har ta da abin da yake mushi ta fuskar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka ciro shi daga mere idan aka ciro wata gaba daga mere wannan gaba ita ba ba daidai ba ne a kama a tsoro cinya ko a tsoro wani abu daga kamar sa wanda ya zama da shi da bushe duk ɗaya ne musa ne na samu kuwan gara amma an keɓance shigi shigi ko ya yi mushi ya halatta kuma nan da aka ce kifi ba wai ya sa kifi da aka sani ba duk wata dabba da ba za ta yi ta rayuwa sai abu yadda yanzu a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam huwa tahu ma'uhu al-hillu mai tabu ruwa shine abinda ruwan sa yake kan kogi kogi shine abinda ruwan sa yake mai zaka cewa kuma dabba da take ba ta rayuwa sai a cikin sa ko ta mutu sai ta zama ya halatta a ce ya halatta a ce wanda haka nan ma fara ayyana masu hadisi saboda an yi zo da hadisi wahillat lana mai tsari an halatta mana abu biyu ko da jini ne wanda ba an halatta mana a jini biyu a samaku wanda ba tambayin da aka halatta mana ko da jini ne shi shine kifi da fara wani sabin wasu hara tambayin da aka halatta mana aka halatta mana wanda jini ne shine hanta da kai wajen malakawa suka ce wannan hadisin ba ta kasance ba ne shi yasa a wajen su gabanin da ba ta rayuwa sai hawa to ko sai mu shi ya halaka saboda wannan hadisin kuwa ta horo ma a ko alheri da cikin amma fara suka ce fara sai mu shi wannan bai halaka shi ba inda bai mutu da yake fada wata kara na hawan da radila kuma fara na bukatar kayan kasa kan da za a fara a mata duk wani abu wanda an mata bayan da za a yi wata tafiya yawwa a dalilin da ya kafi ke nan sai zama an yi ka sai zama an yi ka har da akwai sai fa malikawa su ce da kai ba su ba ya an ba su ba saboda shi ce idan an ma su tafasasshen ruwa wato in ya daskare jini in ya daskare aka zuba masa tafasasshen ruwa sai ya kanci amma sai fa idan an zuba masa tafasasshen ruwa ba ta da shi haka ma an kara don an zuba masa tafasasshen ruwa ba ta da shi ya sa ta ce a su da an ba ne ya sa wani hadisin gaba ɗaya a wajen su ba a tabbatacce ba a wajen malika ba su da hadisi da ba ma tabbatacce ba haka ba wasu da yawa daga malaman hadisi sun ce hadisi nan bai kai matsayin hadisin da za a kafa hujja da shi ba bai kai matsayin wanda za a kafa hujja da shi ba a wajama haka na abin da Allah ya harsha muku shi ne jini a nasuwa wanda aka zuwa ba jinin da yake wajen da ya kafa jini wanda yake yana na inda yake bai bar wajen ba wannan ba halatta amma jinin da yake ya bar inda yake to shi ne wanda yake an halatta kamar fil al'ada kamar yadda zai so su a al'aura man masura yasa nan yana da inda wani waje aka kawo magana da ilaji wani wajen kuma a kai ana a surar bakara an ce wa jama ba kai da sura amma a surar bakara al'an an ce au jaman masura illa ajidu fi ma uhiya ilayya محرما على دائم يفهمه الا ان يكون مجدا له دما او نورا بالنور المكروه. ولهذا شيء في كل شيء قاعدة وقاعدة إلى الأداء ينسى فأكل وشي مثل شيء مستمعين يسألنا أن يجعلوا مقيد يسألوا كم أعلمت أقوى التكيير اللي أتكاو سورة الأنعام شو أي ولو من سمج ko da jinin na kifi in ya zama ya bar inda yake sai ya zama na ɗaki la falle halifa ta halifa sabanin abin da abu halifa ya tafa kai da cewa jin kifin ɗaki ne domin na su rufe filfafi daga na a samu sabanin malamai a cikin kifin da ake tsirewa a kau kamar sai ya ce ta a jera shi ko a nan da shi ne ba a tsere wannan a tsere wannan a tsere wannan to suka ce yanzu wanda aka tsere jinin su ne shi gangaro in ya gangaro aka tsere wani ba daga baya sai ya shiga cikin wani wanda kuma an ce jini in ya bar inda yake da zaka to a shi wannan jinin da yake cikin wannan kifin ya mai da wannan kifin da zaka ce amma kuma ran suka ce a'a bai zama da zaka ba tunda ainihin jinin fifi ba kamar sauran jinin yin na dabbobi ba shi ne ce wani guda haka muka filfafe daga nan da aka samu sabani tsakanin malamai a game da fifin da aka fi tsakanin ayi masu salafa tun yau mai aka yi ko aiki shagabanni uku su ne malikawa da shafi'awa da hanabilawa suka ce irin wannan kifin cin sa haramun ne saboda akwai jini wanda aka zubar a ciki haka nan haramu ne a kai shi shurbi ba a jini din nan da domin wani a cikinsa yana sha daga jini wani a lokacin da ake yin jijjira shi ake hada shi amma abu hanifa ya ce na abu tsarka ne domin aiki kifi gaba ɗaya ma bai jini abin da yake sauka daga gare shi mai ne ba jini ba dalilin cewa shi wannan abin da yake saukowa daga cikin titi da za a sa mayani a goyi idan ya bushe sai a ga ya koma fari na amala ba ja ba shi ko jini ko da da farko ya bayyana ba da turan ja ba da launin ja ba to in ya bushe komawa yake da ja malamin matsalin Allah shi ne shehin mushewu da jirgin ya faɗa Najirun Lahadi ya ce ni abin da suke wa Allah biyayya da shi nake wa Allah addini da shi cewa kefin da aka tsinci ne aka haɗa da juna ba shi ɗayan ɓangarorin su tsarka ne kuma ya halatta a ci amma da a ce za a bankar ne yadda ya zama ba wani jini ma da ya fara daga gare shi kamar kifin da ake sa wa gishiri wannan tsatsaka ne halali da gamuwar baki ɗayan malam da ba da gamuwar baki ɗayan malam to inda ma harba da kuma ta sa wajama wala amal jinki abinda Allah ya haramta muku naman alani naman alani inda ma sallama abinda ta ake bance naman da an bato ne Allah ku mu gamu masu shi ne mafi girman abin ambato abin nufi da dabba mafi yawan amfani da ake da alade namu mutum masu amfani da shi wajen rubuta murna sauran abin da yake ya ce nasa bai bi ne da namu kamar misali ta yi a ce wani yana amfani ko suna amfani da gashi ko kuma ce suna amfani da kashin ko suna amfani da fata to duk wa'annan ai yaran kiya ne ga namu yanda namun yake ya haramta to komai na alade ma haramu ila iya ka wajen malikawa ta ce kamar gashin sa in dai dacewa ba ba kungowa a kai ba to gashi ne saboda an zama malikawa duk wani gashi ma na kowace dabba ko da ko da dabbar da aka halatta cin nama in dai zama ba kungowa a kai ba yankewa a kai to gashi ne amma an san kungo to wannan shi ne zama da dabba mane yiwa mana ke nuka ga labar ba za su jira tafi sai ku yi wanda zaɗi ya sa a tsarin malikawa duk wani gashi da za a kira da gajiya idan ya zama shi ne da ya jira tafi ya yi cire gashi dole gashi ya zama wani na cewa ya ce ɗan yanzu amma idan ya zama za a wato yanki ko za a zaushi ne wannan gashin da ya jira da shi ba to wannan gashin ɗalibi ne ba na dasa ba shi ne launin zobi ne ko da da jikin ayyukan ba ma wani da biyu ne bai da haka na abin da Allah ya rubuta muku shi ne duk wani abu da aka ɗaga murya yayin yanka shi ga wani Allah ai zuwa yana da gani sai abin da aka yanka musa sunan wani Allah wani ilal إعلان الأذكار فعل المسا وليس مبني للمفعول أمام رفع الصوت لزمني لا تأهل يعني اللي أمام بعدها وبعد لم أهل لا يا إجمالية مثل لو إذا إجمالية لا لا إجمالية وكانوا يرفعونه da can larabawa kafin zuwan musulunci al'adar su shine sukan ɗaga muryarsu inda zari ne shahada in za su yanka dabba ga gumakansu ya yayin yanka dabba ga gumakansu to a shi ne a wanda wanda abin da ya yanka sunan wani hannu to wannan abin ba daidai ba ne amma in aka yanka ko ba da sunan kowa ba ya zama wajen dukan ba a sunan Allah ba ko kuma a mace ne sunan wani Allah to wajen an ƙara hana tiyawa don su ce wannan sun je ga gangane shi ne ya kai wuce yi faɗin sunan Allah ita ambatan sunan Allah ya yi yanka ga shi dai bai ambatu sunan wani Allah ba amma dai da gangane wato wannan dabba ta tsara wajen malikawa sun ce da gangane wannan dabba ta zama haramta amma ba da gangan ba ne to wannan ba ne wajen hanafiyawa ko ce ai da suka ce duk dabban da aka yanka ba mu sunan Allah in je da mantuwa ne ko da gaya to wannan da ba ba ta wajen shafiyawa ko suka ce a ne musulmi ne ya yanka ko bai amma sunan Allah ba wannan da ba ta hada saboda sunan Allah ai ko yaushe na cikin musulmi ko da ne kan sunan Allah ba ai sunan Allah na bakin musulmi da amsar sunan Allah yana da wani za a ƙara bayani a game da yanka to faman yin tsoro wanda aka bukatar da shi ai an da aka rarura su ai rarura aka bukatar da shi ila aka yi sai mai mazu kira zuwa shi wani abu wannan wani aka ambata ba a kala kuye shi wai na ba ne alhali ba ne kan gare wa musulmi ba ba wanda yake wa musulmi ta waye ba هذه عن ما ولا يكي هكذا مسلمة ولا عادة ما ولا يكي بشيء ما متعلق على الإسلام في هذا المسلمين لقد الدنيا تفكر في فج في إنك هيا مليئته فلا اسم عليه بعد في أساس في أساس الإنسان ون بعد في أساس الجنة إلا ما أديك أميزه غفور من يوم غفر عليه أولياء لو أن تلك مجد تعالى أي الذين أكلوا أن يغلى ai wanda cin nasu ya zamo da mu a ce ta sa ta ce to Allah zai gafarta rahim me zai kai ne mai an da shi amma a wuta ba ai ku sa'a lahum jizan inda ya wuta musu a cikin wani ai fa abaha lahum akla ya halatta musu cin mushi illa ruwa ta kama wasu ba da da ma koshi da gare ta yadda yake a masabar malikawa a wajen malikawa yadda mai misala yake faɗa wala ba su bil mutsari an ya kula da mai kata waya shi ba a waya ta zawwada mai nisa gana an ha ra'a ba laifi ga wanda yake cikin halin larura ya ci mushi ba ma ya ci iyaka yadda zai maganin mu ba kaɗai ba a'a ya ci ya koshi ba ma in ya koshi ya zubar ba a'a ya iya guziri ya mushi saboda ta yi a nan ya samu bushe amma kuma lamari a gaba ya zama bushen ma a da zai yi wata kama shi ba bushen ma da zai ce sai bari yi wata kake ce ya sa su har kawo su ce a ne ma mu zuri daga kare amma fahimci daga na alhar da raha in ya wadata daga bushen shi ke nan sai ya jefar da ita sai ya jefar da ita to wannan bai ɗauka yarwatawa ce ta Allah حيث كانت المامة دائما إن يوم تلمو أورانيا شاولوا نما لما في كتب نما كان هذا أما أنت أنت بالي idan yunwar zuwa ce ba wai tsorariya ba ce inda yunwar zuwa ce ba wai yunwa ake gaba ɗaya a duniya ba yunwa ake a duniya shi ne wannan wanda aka faɗa shalatul mahmud ta kuda wannan hatta wajen shafi'awa da suka ce ba a yi guzurin mushe ba to a nan sun ce a iya guzurin mushe amma idan yunwa ta dan wakati ta dan wakati ke misalin ya zama ai a gari akwai abinci shi yanzu dan yana daji ne a guzurin sa ya kare shi ya sa ya fada wannan kana kaga ma'ana kenan nan duk sanda ya zo gari duk sanda Allah ya kawo shi gari zai samu abinci maja-maja to irin wannan yunwa ita ya ne hukuncin a nan ma dai imamu malik ya zinda da cewa daidai mai bukata ya ci daga mushe ya koshi har ya koshi ba ma kawai ya koshi ba ya guzuri da mushe amma wani sa ya ambaci zan suka biya a kowanne tsauri aka ɗauka ne idan yau da daga mushen abin da ya fashi a kan su sai jefa ana gabatar da mushe ko kuma abin da aka amata ya fito da wani ala wajen yin kafin a wajen ci su sana'ar aljanna gwamma ya ci mushe da kama aljanna ne yau saboda ya san ba da wani ba ta bai da wani ma'ana a cikin alƙur'ani da dabar da ake ce a yanka shi haka nan wato ya gabatar da abin da aka amsa sunan wani Allah aka yanka kamar an ɗauka ko an ɗauka akuya an ambaci sunan wani ko gunki ko wani aljan an yanka kamar an ce za a yanka da sunan illa wani yaro ya zafi yanzu wannan bai halatta musulmi da su ba kuma ina halin tsanani sai ya zama ga irin wannan ya kuma naman alade sai shi wannan din a maimakon naman alade saboda shi wannan ai asalinsa ya halatta amma yanzu wannan ta zo ne daga wajen yanka da aka kira sunan wani daban ba daga nan ne aka bata amma shi alade ai a kowane hali haram a kowane hali haram ne in ba larura ce ta dawo ba in ba larura ba ce ta dawo da yin da aka aka ya tsawata na misali wahalar da bari wal adi wanda yawa sun yi tawaye ko kuma dan fashi da makamantan su da sun fita daga wannan rahoto wanda yake yaro musulmi tawaye shi ko da al'umma za su kashe shi bai halatta ya tuno shi sai dai in ya tuba in ya tuba to sai shi da zama shi ya sa da suka ce yanzu sai ku kyale sai ku kyale shi ya mutu kenan aka ce a wato aka kyale shi ya mutu ba amma dai ya gaggauta tuba daga abin da ya in ya duba wannan ya iya amfani da mushin ko abin da aka faɗa a gaba a bayan an samu da mushin to da yake karɗa wayar haƙuri ba kullu asin ko wai haƙuri ma kullu asin da sufai ana rikar da dukkan mai saɓon Allah da tafiyarsa da wa'annan wanda ya tafiya don saɓon Allah mai ya tafiya don ya ba ko ya tafiya don ya karɓo riba ko ya tafiya don zina shi ma irin wa'annan ba daidai ba ne su ci daga mushi ko da suna cikin wani kowane hali sai dai in sun duba daga wannan abin da za a suke kan kal'ani na misali kamar gudanjen bawa wani makasu ko mai karɓar halaye na zalunci فلا يلزم معه شيء من ذلك ثم نعمل بأن في أهل التابعين ما لم يكن ما تقرب الوباء ما تقرب الوباء وعليه الشافعي أكون أن إمام الشافعي ومذهب الشافعي مذهب الإمام الشافعي أن الآخر السلبي الدين الجوع يقلص والعمل كثيرة لا يقول من المسجد بعدين من يشموش إلا إن تاب كيف إن يتوب وأما مذهب مالك وأبي حنيفة أما مذهب الإمام مالك الإمام أبو حنيفة فهو دين سوى أن الآسي مستفره فهو شيء أن الآسي مستفره سوى أن يتمتبع على تفيرة yana da damar ya ci daga mushi ko da bai kuma ba ko ba bai kuma ba ya fassara da su hanafiyawa da su malikawa sun fassara faɗo ubangiji da yake gaira bani ai ba da mu wanda yake ya fita na neman mushin ba ko abin da yake da aka mata tare da mushin alhali ya ji ku gaira yana samun wadanta wanda ke ba mai kisa da iyaka ba ma a halalla ba mai kisa da abin da Allah ya halatta wasu ta ce ma'anar abin da yake ganin haka ɗin hannu ne ya san haramun ne amma dai da ruwa ce za ta sa ya amfani da abu wannan aka ce ba ne inna lalzina
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ita wannan aya a karan yayi yanzu ta sauka ne ya zama ta jirin aya wannan aya ta sauka ne ya haƙƙin mara bayan da haƙƙin malaman yahudawa sun zama yin muna rufan dukiya daga na ƙasa da su فقالوا يدون أن النبي آخر الزمان sun kasance yawan dona suna son a ce annabin da zai bayyana a ƙarshen zamani كل منهم ya bayyana daga cikin su فلما بعث رسول الله صلى yadda الله عليه وسلم aka kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin su ba خافوا أن رئاسته سوف يذهب ظهوره shugabancin da suke zai tafi saboda bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam واتباع سفن da الشيء cewa wanda suke na ƙasa na sun manzon Allah أن يدعو ما كان يصله في wanda ke baya zuwa cewa abin da yake saduwa da su yake yanzu musu daga kasantattun su ya yanki فأي رتبته sannan da musu wata wannan ne ka su sauya sufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ana tabi da sufar sahabban وبلده wanda duk da garinsu شركا على رئاسته don kwaɗayi masa shugabanci قال ما كانوا don يقولون kwaɗayi masa abin da suke karɓa daga na ƙasa da su قال تعالى Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce يريدون ليطفئوا نور الله ya بأفواههم korawa da makamantarsu ba su da manufa sai ko su ga sun fice hasken Allah da bakin su.
ويأبى الله إلا أن يتم نوره Duk irin abin da suke yi game da hasken Allah don su fitar da shi matsayin su kamar wanda ya bude baki ne yake kokarin sai ya kashe fitila ba da wannan. Za ta yi wa kashe? Da an bude baki ana busawa. Yaushe za ta yi sassan da ya yi? Wa ya balla, wani ne da ya kama sai kawai haskensa
ويرى ko الخاشعين da wanda suka kafirai su yi ko da wayanda suka kafirai su yi to shi ne aka sauka da wannan aya illa ladina yaqa wannan yasuruna da ke goye la anzala Allahu abinda Allah ya saukar yana kitabi da daga littattafan da yake nasa maganarsa a take sauyawa al-mustalimi ala na'ati Muhammad wanda yake ya kunshi sallallahu alaihi wasallam وهم اليهود سواء ما سواء يهودا يهودا ويسألون به سبب البنين suke musanyo amfani ɗan kaɗan da wannan abin da suka sauya shi da duniya amfani ɗan kaɗan na duniya ya hudu da hudu badala da za su karɓa a maimakon a maimakon haka yin kafa da ke da na ƙasa da su bala mun ce hudu da hudu ba za su bayyana shi ba hauka hauki ne a ne don tsoron kada wannan abin da suke ruko ɗin ya tsaye ne to ulayaka masu wannan sufa na kunna fi da dai mu ilan na ba abin da suke ci a cikin kunan sai ko wuta ya anna ma'al domin ita ita ce makomar abin da suke ci wutar ta lahira ita ce makomar abin da suke ci ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ألا أصير من شيء بس يوم القيامة ولا القيامة غرضا عليه دم فش ديكين دم فش ديكين ولا يزكيهم ما زال أتكي سبا يزكيهم ما زال أتكي سبا لأن الناس الجنود من يوقع وعي الناس ولهم عذاب أليم عذاب من الذين تبت عليهم مؤلم fa'ilu a nan ya zo da ma'ana mu'ilu a mai raɗaɗarwa ruwan namu shi ne wuta wuta tana nan tana jiran to kulaita
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار kulaita da su tana wurin lalata masu wannan tufa su ne wanda ga an ba su shirya amma sai suka ba da shirya suka karɓo ba a gilhuda wato suka ba da shirya suka karɓo ba a zuwa sai da kibata ga dalahu a maimakon shirya fi duniya a wannan rayuwar ta duniya wal azab suna ce suna ganin suka ciwo azaba bil magfira suka ba da gafara suka ba da gafara Allah suka ciwo azaba Allah al mu'ad tati lahu gafara da za a ta in ta gare su lahira ta lahira law lam yakum da ake wasu koyi su kuma zan Allah kama asmarahum ala Allah kun wa'annan mutane za ka yi mamaki yadda suna ji suna gani amma dole su haƙura da azabar wuta suna ji suna gani amma dole su haƙura da azabar wuta shi ne wanda abu yana son mamaki wuta sun haƙura da su da wutar duniya wanda an ce ya tafi ta duniya ba ta san ko ɗaya cikin ɗari ba amma yanzu kan adam yana kara hannunsa ko ya tsarsa ga wutar mazubai da ke da amma su wa'annan suna ji suna gani wutar tana ta ba su ko ina ba wanda ba ba da za su sai su taro neman Allah ya dawo da su za su yi za su gyara ne wato fasila na masaliha inna mu'minun ربنا أبقنا وخلينا فرجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون Allah da mun yi zaman rashin hange mun yi zaman rashin sauraro wannan ya cutar da mu haka za ku amma a yanzu mun ma alkawari kamar da ku duniya za a ga irin yadda za ni a wajen biyayya a gare ka ai yanzu mun kasar da shi za a faɗa musu cewa ina wani da al'adar na kula da su mu ya wala ki hakan kawai ne fa zo ko bi ba da shi ne ba a yau da kuma za inna nasina shi yasa dole su dole mu wuta shi ne kama marahun alal na lalle kan za ka yi mamaki irin abin da ya jawo har ke dole wa mutan don ta zo da musu dole ne ai ba a shaɗa sabon ai al'adabin tsananin a duniyar ko ta'ajjubin da duniya wannan ta'ajjubi ne siga ce ta ta'ajjubi aka kawo ga mummuni ma afala ma afala galibi a kurari in za ta ta'ajjubi an kawo a cikin a cikin bi wanda wata hanya ce ne ta ta'ajjubi wata hanya ce ta ma wannan ta'ajjubi wannan ana ba da mamaki ne wa ta'ajjubin lil mu'minina wannan ba da mamaki ne ga mummunai min intikadin mujibatiha daga yadda wannan kafiran suke aikata abin da zai wazarta musu shiga wuta min gari mubara ba tare sun damu ba wa illa idan ba nan haka ba ba ai sabri lam ko na duniya ce ta maka da sama so da duniya wanda yake a ce kawai allura ɗaya wannan aka ɗauka ko mutum ɗaya aka sa a wuta ta yi aka ɗauko aka tsira wa mutum zai iya jure wannan ai ba zai iya jurewa ba ai ba zai iya jurewa ba to ballantana kuma wuta da za a sa wata ta ninninka wannan ta duniya kuma ya zama ta kewaye da shi wanda wanda ake wa azaba da wuta to shi ya sa kan lalle abin mamaki ذلك ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك wannan sakamako da wayannan suka gani ai da zai kira ai abin da aka ambata min asalihim na daga yadda suke cin wuta ulaika rayukum min fi budunihim illa na da abin da aka ambata daga baya bi annalla sababin abubuwan haka gare su shine cewa Allah subhanahu wata'ala da zanen kitab ya saukar da littafin shi da Qur'ani bil haqqi da tare da gaske tare da gaskiya kuwa muta'alliqun min nazar shi a bil haqqi din ya rafe da nazala akan amana ba ta da kufi amma sai su wa'annan da Allah ya ɗaukaka su suka yi sabani a game da Qur'ani da aka ba su hal su amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi ya zama wasu kai wayannan su ɗauki wannan ɓangaren su ce sun imani wancan su ɗauki wancan ɓangaren wancan su ɗauki wancan ɓangaren haka wato ba suka rika kafircewa da ƙur'ani wanda wannan sun kafirce da wannan ɓangaren wannan sun kafirce da wannan ɓangaren bi kashe ta fuka koye don su rikitar da mabiyansu musamman na baya wannan suna da kuma lissafi hakika wanda suke sabani a cikin littafin da Allah ya saukar da zalika da wannan muhimmin abu su da yahudawa wakil an shirku da suka ce a mushrikai ake nufi a nan cikin qur'an ya suke yi kokon a cikin qur'an har su kala ma'aru inda wata ce mushrikai ke cewa shi yau wal qur'ani ai wake ne wa ba'aru wasu suna cewa shi yau ai tsafi ne wa ba'aru wasu suna cewa da halatu wai bokanci ne to masu wannan maganganun haka na fi tsakanin da iya suna cikin sabani mai nisan tasu daga gaskiya suna cikin sabani wanda yake mai nisan tasu daga gaskiya yadda da
ولكن اكبروا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى ليس البر أن الوجوه cewa ku juya fita ko ku ji salati a wajen sallah ibadan masjid wajen gabas wani wajen ko ku juya wajen yamma wannan ba shi ne nagarta ba ba shi ne bajinta ba na bajinta a addini ba a cewa ga ina kake kalla kake sallah ba za a faɗi abin da yake bajinta a cikin addini me bajinta a cikin addini nazara wata ata sauka rantar alal yahudi dan yin rabi a kan yahudawa wannan sara dole suke da sara na samu gane inda suka ce ai inda ake gane da karkatar adam shi ne a dubi ina yake fuskanta a kan ya sa a wajen su duk wanda ya zama yana fuskanta ina dole su kace sai ya zama shi ne na Allah wanda ko bai fuskanci ina dole su kace ba sai ya zama ba shi ba na Allah ba sai aka faɗa cewa duk gaba ɗaya nagartar ba a cikin inda za a kalla ba za a ji inda nagartar ta ce ولكن البر في أيدي نلقتها أيضا البر أو أيدي نلقتها وقرئ بفتح الماء أقيت ولكن البر ما قراءة شاذة هي تأتي وقرئ بك وفي قراءة الماء محشي يقول لك تشير من الأخرى محشي تاوي هذا ابتداء مثل سورة القرآن wannan laifin biyu shi ne farfarar bakara wato na biyu tun daga alif lamin harsu zuwa nan ya bi shi ɗakin baki ne to an yi rabin bakara daga nan kuma laifin zuwa an kwallo zuwa kuma haɗe zuwa can farsuna a kwallo ta fi yin ɗaya rabin ne ɗaya rabin ne to ke zo da ke ne ne da bi shi ɗakin baki أيضا ذاته عرض له سورة ذلك وهو تعرفه بتمييز ذلك أحكام الدين ولا لم الصورة لما كان على الدين يا كا لبيان المكي يوم بشوف الشمع الدين yanzu nan gaba kaɗan za a yi magana kisafi bayan an magana kisafi a yi magana azumi bayan an magana azumi a dawo magana hajji bayan an magana aje a dawo magana a kan aure don kusan kusan aure daban-daban to shi yasa wannan nisbin wato rabin matsala na biyu ya fi yawan hukunce hukunce ya fi bayani a kan hukunce hukunce masu yawa amma rabin matsala na farko to shi yara kan yi da abin da yake asali na addini da bayani akan irin munanan ayyuka na yahudawa والبر بر بالنفي والرفع ولا استكان ولكن البر هو الاستكان ولكن البر wanda duk wanda kirawo shi ne sarki wanda ya yi nasara sai ya zama ya san ya fi labari da nesa aka ga mata an zuwa duk masu su ɗaya da masani sunan laisa ɗin a mutunci dawa wanda ya raba a kuwa shi walakin da walakin walakin baru ko walakin baru biru sai san ya ce zama sunan an kuwa rukun zama labari biru nagarta suna ne wanda yake ya tara duk wani alheri kamar yadda zunubin suna ne da yake ya tare duk wani kare a to daga ta dai ba ta cikin cewa ku je yadda ta kuku a wajen sallah gama ko yamma ba wannan bace daga ta da wannan rabi ne da yahudawa da ke niyyar haka walakin da walakin yau sai dai nagarta ko kuma abu su nagarta sunan lillahi shi ne wanda yake ya ba da gaskiya da Allah wanda shi ya ba da gaskiya da Allah shi ne na gaskiya ila ya ka imanin ana nufin imani na sosai bayan imanin da Allah ya faɗa a cikin sa wa ma yin asarun billahi illa hum mushrikun yawa da mutane suna da wasu yadda da Allah sun ba da gaskiya da Allah amma kuma sai ka ga suna abin da yake nuna kamar suna tare da wani da Allah subhanahu wa ta'ala a ba imani sak yadda zai zamo a gane ba wanda ma ya cancanci mallaka ko ya sarrafa komai in ba Allah a wanda ya bada gaskiya da Allah wa yau lahi wanda ya bada gaskiya da ranar lahir wanda yake ya bada gaskiya da ranar lahir wal mala'ikati wanda yake ya bada gaskiya da cewa akwai mala'ikati wal kitab wanda ya bada gaskiya da cewa baki ɗaya da tattafai da suka sauko a maganar Allah ce a ciki wanda bi shi na ɗaya ba da gaskiya da annabawa wa atal mal ya ɗauki dukiya ya bayar ala hudu ta riko da cewa ana son dukiyar dan da ake matuƙar bukatar dukiyar amma shi ya kauta ta ya bayar da zawai kurba ba abuta zumunci alƙarabati ba abuta zumunci ya ce wa Allah bukatar dukiyar da ya hana ya ɗauka ya bayar ga ƴan uwansa wanda ya kama ko kuma wanda suke marayu wani masakina ko wanda suke almajirai wannan sabi da kuma matafiya almusafira wanda yake matafiya wasa'ilina da masu roƙo masu bara ɗalibina masu nema wafi bakin ƙari ya ɗau dukiyar ya ce da ita ya ciyar da ita a cikin kwanto wuya ma'ana siyan wanda yake bawa a yan tashi al-mukatabi su ne wanda aka daura a fansa wal asara ko kuma wanda aka kama a wajen yayi wanda yanzu ana cewa ai ba mutum amma dai a shari'ance ai ba abin da zai sa a ce ai ba mutum masu a ba wato sun san kowa bautar da mutane amma ta yadda ya yi musu a ransu malamar ta ce yana daga irin wannan fakkuri kan a sami rayuwa ta kayo a sami rayuwa ta kayo ta kayo mutum a ce shi dinnan gidan haya ne ga kudin haya kan laro ga jari ya mutu ce gaba da ga shi bayan ma rubutewa ba shi ta jari ana rubuta ba su ga shi kuma musamman a ce ai ga wata ya irin rayuwa ta mace ga wata ya ta sa ana shirin biki an yi magana cewa ai watan nan ko watan gobe za a yi su duk ba wannan yanzu da ana wannan ai bawa ma sai ya shi kwanta kan saboda yana tunanin ya za a yi ya za a yi wannan duk wannan kai Allah ya hore maka ka ɗauki wani abu muhimmi ka tunkule ka ba wanda ko da ko da bai maganin duk abin da yake gaban sa ba amma dai zai iya magani waje yanzu dauka kai ka bashi ya biya kuɗin haya ai akalla dai a kare shi a gida ya zauna ko yanzu ya fa ce kullum ana tsorata shi da cewa ka tattaba ban gurin ya kuɗin haya shekara guda ana rubuta maka biya ko kuma ka ɗauka ka bashi jari ko ka ɗauka ka bashi ya biya ba su sukan da ake bin idan dan adam yau ko da bai da komai amma ya zama ya huce wani yanzu wulakanta shi aka gina mun sabati ai ya sami yanci ya sami yanci ta wani wajen shi yasa yan wannan ya zama abu ne muhimmi fakkura kaba abu da abu fiye wani zai masa baya shi man zama kana wa kana sala bayani wannan ya tsaya ya tsaye da sallah ya zo da ita da sharuɗanta da rukunanta da duk abu da ake bukata a ciki wa atar zakat kuma ya ba da zakar almakurata a wanda take ta farbi wa ma kabla hu can da aka ce wa atal mala ala hudihi fitta da hu ciyarwa ce wanda take nafila ba ta farilla ba ba ta farilla ba wa min al ma'lum abu ne sananne an da la'a asna cewa ita zakka ta farilla akwai irin wanda aka ce a ba maskuratan cikin an an ambaci wa'annan a littattafai na fikin tutturaku na ha da wa'annan ne dole in dai zakka ce za a ba su in ana so ya zama an yi daidai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wal mukhuna da ahli wanda suke madagarta wanda suke aiki na bajinta su ne wa'anda suke tsayawa su cika da alkawarin idan aka idan suke alkawari ga Allah Allah awin nan ko sai ga mutane ai wa man idza wa'adu an tuna wanda idan suka alkawari Allah sai suka kauce suka alkawari wa idza nazaru idan suka bakanta a idan suka wannan bakanta in ce wallahi kullum ko ma ba su rantse ba in yi wa Allah alkawari kullum sai sai ya fi istighfari to sai zama ba lalla suke fashin wannan irin sa Allah ke yabo ne ko da nazari ويخافون يوما كان شره مستديما yanzu wa'annan su ne wanda suke cikawa da abin da suka bakan suna cikawa da abin da suka makaran bakan wai za a lafi wulan nan idan suka yi rantsuwa ba za su kani ba a cikin rantsuwar su idan suka faɗi magana sai a ga sun yi gaskiya a cikin duk abin da suka faɗa wai za su zo lan ya kumu idan aka ba su amana lan ya kumu ba sa aiki wata nasa sai za lan ya kumu lan ya kumu ba ba fa ba ce nungu zuwa nan guda ce قد أحسن الركون بآله إذا عاهدوه معروف فمن أدركاوان على من آمن bisa man amana wanda yake nagarta shi ne wanda yake cikawa da alkawarinsa lokacin da ya zama yi wa Allah alkawari ko yi wa mutane alkawari wasali ina yaban masu duniya Allah ya ce ina yaban masu duniya fil ba sai a halin da abin kai inda yake a tsanani cikin fakal tsananin talauci warrar rai ina yaban masu duniya lokacin da ciwo yake damu amma tare da haka sai ka gan da mallake yi saboda ba sa son kai karar Allah shi dan adam musulmi in dai ya sa cikin rashin lafiya waya ba waye ya sa masa rashin lafiya Allah tabaraka wa ta'ala to ya tsaya faɗar ga halin da yake ciki ai kamar kai karar Allah yake kamar kai karar Allah yake ya sa ya jure ya jure ya jure wahina ba da yadda tsaki ya tsananta wakati shiddati وكذا شدة القتال في سبيلنا وكتب لكن لكن الذي مكاوى علينا ألا يفنن أولئك المنصوبون لما ذكر أن ينصر جواد عبدنا ذاك أمتا وإن لن أكف أن تكون من الذين سبقوا سنة وإن السبقية سنة في إيماني أو جاء إيماني في قصية إيماني أو إدعاء الجنة ko kai gaskiya a wajen da'awar cewa su managarta ne cewa su managarta ne ya tafi gaskiya a nan wa ula'ika masu wannan zuba umar muttaku su ne ma'a masu tsoron Allah muttakunan na masu tsoron Allah su hana ko wata ala ba wai ne suka baki da cewa shi ne tsoron Allah ba shi ne mai tsoron Allah wa'annan masu wannan zuba su ne masu tsoron Allah ai ka nuna fitta ba ai wanda yake sun kai inda suka kai a wajen tsoron Allah sun samu cika a wajen tsoron Allah akwai wata ruwaya wani hadisi da rawi ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amila bi hadhihi al-ayati faqad istakmala al-iman wanda duk ya yi aiki da wannan aya sai sallu an tuwallu to wanda ya aiki da ayan nan to ya cika duk bangarori na imani ya cika duk bangarori na imani to Allah ya hore mana yin aiki ya yi wani da amanu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة التي تنبع لنفسها جب عليكم الكتاب أن وجبت لكم ينسى خير almumasala daidaituwa filkatla a wajen kisa wasu wakiliya dangane da sufa da kuma aiki wanda yake da in ya kashe ta to a kashe haka nan kuma idan ya kashe ɗan ta fuskar daga takobi ya sare masa kai to shi ma a kada takobi ya sare masa kai haka nan kuma a idan ya zama ba haka ya kashe shi ba mashi ya sa ya tsere cikin to shi ma an tashi a tsere cikin nan har yanzu alhoro wanda ya kaɗa yukutan ana kashe shi da horo in ya kashe da wala yukutan bil abi amma idan ya kashe bawa wannan ba a ce a kashe shi ba da in ya kashe bawa ba a kashe shi ba wanda sun muke mutu ba za mu ne wajibi a kan ɗan da ya kashe bawa ya biya ƙiban ba wai rabu bi aka za a masa bulala ɗari wal mustanata kuma a kai shi ya zauna a kurkuku shekara guda kama bai da nasu sunan yadda suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta bayyana wanda abu wanda yake bawa in kutar bil ana kashe shi in ya kashe bawa ana kashe shi idan ya kashe bawa ai in talaba sayyidul maqtul kitab amma fa inda ake cewa shi bawa a kashe shi dan ya kashe bawa idan ne gidan bawan da aka kashe yake shi sakayya ake ka wa illa idan ko ya zama shi ne gidan bawa da aka kashe ne tsaya tsayin daka cewa shi sai an yi kisasi falahu imma ki matul qatili aw al maqtuli aw zatul qatil asallan shi za a ce ko dai a biya shi kima wanda ya kashe masa a bawa sai a ce to a biya masa kima wanda ya kashe masa bawa ko a shi wannan bawan da ya kashe masa bawa a ce bawan nan zai nawa da zai dubu goma ita ce in ya ga dama ya yi karɓar wannan dubu goma a kyale maganar kisa awon masu ko ke ko ku kima shi bawan da aka kashe sai a ce tun bawan nan da aka kashe zai nawa in an faɗa sai a ce shi dan da ya kashe shi to ya biya haka au za ku kafi ko ku shi kansa wanda ya yi kashe جعلوا مدينة أبا أبيا وجعل في ذلك عن سيد الكاتب أنا اللي wanda yake da zaɓi shi ne mai gidan bawan da aka kashe mai gidan bawan da aka kashe shi ke da dama ya ce a wani abu da aka faɗa ga wanda ya dauka in ya ce ku ki tashi yake so shi ke nan in kuma bai ce ki tashi yake so ba su sai a tambaye shi me yake so ke ba bawan da ya kashe masa rasa ko ku kima bawansa da aka kashe ko ko ainihin ana duban shi wanda ya fi kan gaba ɗan a ce shi za a baya wani yaro fi za su sai da kafin da aka ce ya zaɓe a nan shugaban agamin gida wanda ya yi kisa ne wanda ya yi kisa ne wani abu da abu wani sabi haka nan mace ana kashe ta idan ta kashe mace kamar ta wa bayyana sunnatu annal zakara yuqtalu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana cewa namiji in ya kashe mace to hukuncin shi ma a kashe shi wa annahu tu'tabaru ma sarat bihi sunna ta bayyana cewa ana isnake yata am addini fala yaqtalu muslimu walau abda bi kafirin walau hur shi yasa ba daidai bane a ce za a kashe musulmi ko da bawa ne dan ya an ya kashe kafiri ko da kafirin da shi bawan nan musulmi ya kashe ɗari to ba za a ce ba za a yi isafi ba ba za ta yi ba kamar ku fere wanda aka yafe masa nan ɗaya ta nila daga wata ce kisan min nan da ahilin masu shehu aka yafe masa wani abu daga jiya ɗan uwansa wanda aka kashe ko jinin ɗan uwansa da aka kashe da aka raka isasa min wato da an raka ya bari isafi daga wanda ya kashe masa ɗan uwa watan jinin shankin da aka kawo shi'un kira aka ce baban kufe da hu mina ne shirkun shi'un yufi da su da zikafi da abuwa ambali yana fa'idantar da cewa zikafi na tare in aka yafe daga wani bangare na jini in aka yafe wani bangare na jini kuma magana zikafi sai dai biya wani ba da wani ko aka sami yafewa daga wasu daga cikin magana misali da a ce shi wanda aka kashe mai ya'ya ɗari yana da ya'ya ɗari din nasa amma sai dai daga cikin su yake shi ba ya san alkisafi da wanda ya kashe mahaifi don su kisafi ya sarai kenan ya sarai kenan ba da ma ce alkisafi ko da so da tasirin da tara sun ce su ba su yadda ba sai an yi sakai في ذكر أخيه يتأثم دائم إلى الأرض فيجاو هنكا والتي هي والتي هي ساعة أن يأتي لا من حوله شيء وإذا فتر ولأن القتل لأن لأن القتل لسوى كان أنصار wani ya kashe wani to wannan kisan da ya aku la ɗauku wannan imani bai yanke ɗan uwan ta kada cewa sai ana kan imani ba wa man man sin mutada mutada ce man ufiya da to shafiya to ko dai ta zama shafiya ce abu sunatu ko ta zama mansura labarin labarin ya zo kacce ba sai a je a nan yadda ya kawo a nan jalalin jini su yadda ya kawo a nan wajen da iramun in muka duba sai mu ga ya bambanta da yadda ya kawo a cikin kalila akan wannan lokuta domin a can yana faɗa wa ya dace shi'ar tsaye tsararun fal'afa tarihuwa lau an jaza'i lamin ba ومطلقا تعرف لليمان يعني للزمان تجيء العادات والمكان وإن لها عادات فمبتدا والعبر الشرط علامة معتمدة هذا كان يتي والعبر الشرط لو ولد شرط أي وفي أنتين كلام يسعى ذلك فريدة مسلم تجد أشياء تأتي مسلم مسلم وفي شيء العبار المسلم yanzu ya zama dole fashi ba ujin ma'arufi wannan jumla ce ismiya da ta zo a matsayin labarin amsa wannan jawabi jawabi na kare ya zama kenan a mahallin jazma ta ce ba a mahallin rafa amma ne kawai an da kaga ya nuna kenan a mahallin rafa ya ce yankin da ya ce wani habaru fashi ba ai ba da tsafi ittima'ul asyan lati da kuma a duba ga wanne ne ya ci yadda ya kawo a fadila ne ya fi koko yadda ya kawo a nan an sani ne fadila ya yi ta ne bayan ya yi wannan takbila ya yi ta ne mai ƙara sama shekaru ishirin da biyu ba yana ɗan shekara ashirin da ƴan watanni wani ita kuma fadila ya ɗauki shekara ashirin da biyar dukkanin su ne littattafai ne da ya kusan bai haura talatin ba bai haura talatin ne to fashi ba mu ba wajibi ne a kan al'adar al'adu kan shi wanda ya fi ɗin ita ba wani tsafi ya tsaya ya bi wanda ya ji kankan ne na abu abin da ya dace da an yi ɗaliba ko bidiyo ya neme shi da biya da na'un ba da tsanantawa وترتيب اتباع عن الأب لا تجار الجميل بالسياف والمشير يا فائدة أن الواجب أهدون شو أولي شو هذه كودي أشي أيتسافي كو أشي آياتي أما بأوي أولي شو هذه تسافي shi kadai a ya ce wamma ita ma zaman kanta take lissafin ma zaman kanta yake وهو على قول الشافعي من يشيل إلى السنة كجلاب الأقويت للإمام الشافعي والثالث قول النبي الأقويت للإمام الشافعي الواجب الكتاب اللي ما دي كتاب وديت مدار خمس يجي أرسلنا زوى عليه أم يموقع كتاب فلو أفاق ولم ينتهيها فلا شيء مثل wannan kaulin ke na Imam Shafi da shi wanda aka kashewa wa Abu Walid zai ce ya ya ce da tare da ya ambaci jiya ba to shi ke nan ne ta fara amma ba kauli na farko ko da ya ce ya ya ce ne ambaci jiya ba amma duk da haka jiya tana wa rubiya har ya yi da wannan kauli wa an kafi ala'u ilai shi kuma wanda ya fi sarkai lalle inda ya ji ya jiya ga wajen wanda ya kashe ayin ati ai wanda ya ce yaya ruwan wani wani ake nufi a nan wanda ya ce mana ya isa mai kyautatawa da na matsala na saurin kai ba wala ba su ba tare da ya rage wani abu ba za a ta hukumar zakur wannan kunni da aka fata min jawabin tasbur abu anhu daga cewa a iya yin tasafi ko kuma a ce an yafe alaji ya ce in ya so a karɓi duniya ta hafe ku sauƙaƙawa ne tafsiri sauƙaƙawa ne ne rarrafe ne wajen ubangiji alaiku ya sauƙaƙa gare ku warhama jin kai ne gare ku har ku sa ji zalika inda Allah ya yarda a nan wala yuhatim wa ila minhum bai ce dole a yi tasafi ba bai ce dole a biyariya ba a yake a iya ɗaukar kowane kama a sama ana lahudin tasafi kamar da wani ya ɗora wa yahudawa tasafi su yahudawa a tsarin addinin su idan wani ya kashe wani to dole abin da za a yi kusafi maganar a karɓi diya ba maganar a karɓi diya wala da tsara addinin yadda wani ya faranta diya a kan wanda suke nasara a fama ne kada wato su a addinin nasara in wani ya kashe wani da gangan to ba dama a ce ba za a kashe wani ya kusa sai dai kawai a ce ya ba da biyu kama ni kaza wanda ya kesa da iyaka da laban ƙatila ya zalunci wanda ya kisa kan da an kasa da wata suka kashe shi yadda a tarihi an samu masu wanda suka yi irin wani mutum a kashe masa ɗan uwa ya ce ya yace a bashi biyu sai an gama kiran sani ya sai kuma ya kashe wanda ya kashe kan wanda ya ce da sai na ciwo a irin nan ya zama ya yi shishige ya yi shishige wanda ya kesa da iyaka shi ne ya zalunci wanda ya kisa ta fuska ya kashe shi ba da zalikar akwai ba wannan yafewar falahu azabu ne azaba mai radade ta tabbata a kansa mu'limun filayen me da ta ba a lahira da min naji wato shi ne za a jefa shi a wuta ɗaukin duniya ko ko me da ta ba tun a nan duniya mai kafi ta fuskar cewa to shi kan ma yanzu kashe shi za to a kashe shi za wala kun bin isa wala kun bil qisasi haya ya ulil albab la'allakum tattaqun wala kun bin isa haya ubangiji yake rayuwa ta tabbata da rufa cikin safiye da aka ce in wani ya kashe wani to shi ma a kashe shi to wannan hukunci ko wannan mataki da aka ɗauka sababi ne na alin da samun rayuwa a toshe kafar kashe kashe ai ba kawo abin ai wanzu abin girma ya ulil ma ya ma'abuta hankula zaul ukul ya ma'abuta hankula لأن القاتل هو الذي زي كسر شيء إذا علم إن يسر أنه يقتل شو غسيل ما في شيء شذا أي كل سدا شيء فاهم فهذا نفسه ومن أراد قتله شيء كذا شيء لا كذا إذا ما وجه لفكشيش فشرع شيء إذا أحد شيء أي كسر لعلكم تتقون قولوا فاتي أي كسر القتل كسر معرفة الأول نذكرك أشياء لا أي كسر ai ba na fata an yi kusan sa ne ai don tsoron kada a ce an yi sakayya a kan to alhamdulillah Allah ya kore mana tsoron Allah da kowane rana Allah ya sanya mu da su waɗanda ake ka abokan ba ya kyantawa a wannan mutane
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق وعلى آله إلى أصغارك المستقيم وعلى آله حق قدره وانجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah ya rufe ta Qur'an Allah ya mu in aiki da abin da muka bayyana Allah ya tura mana duk wani zamani da Allah ya yi kaiwa da musulmi to Allah ya tura da Allah ya damu musulmi Allah ya maganta mu Allah ya kare mu daga kowace annoba Allah ya kare mu daga kowace annoba Allah ya tura mana da albarka a dukkanin nau'a shirin musulmi da Allah ya taimaka mu shirin musulmi da Allah ya taimaka mu Allah ya rufe ta kare mu
الحمد